عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب قليل وداد العبد فيك تفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا سنا وصناء فإنك يا ياسين طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الباب wabna da wahala muka mayar masa lafiyar jikinsa ya koma kamar yadda yake kamar bai taɓa yin rashin lafiya ba iyalansa wanda suka halaka muka mayar masa da su wa mislahum ma hum muka bashi waɗansu ma kamar su waɗannan wanda aka mayar masa da su mun yi wannan ne rahmatan minna saboda rahama daga gare mu da zikiranin wannan abu ya zama wa'azi yawon da arbami ga ma'abuta hankali cewa Allah yana son mai haƙuri don Allah janna wa janna wa sabira ni ba da kai ma dalla da wannan bawa na same shi mai haƙuri to duk wanda Allah duk wanda yake son Allah ya gode masa ya sa shi daga cikin bayi masu haƙuri to ya riga yin haƙuri din Annabi sallallahu alaihi wasallam ce lau kana sabr rajulan la kana rajulan karima haƙuri da wani mutum ne da an ga mutum da yawan kyauta saboda haka a yi haƙuri a yi haƙuri na yau sabi wani ajiyar mai gairi sami Allah yana ba masu haƙuri ladan su ba ku lissafi ya wuce lissafi.
وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه
خذ بيدك غثا فاضرب به ولا تانس إنا وجدناه سابرا نعم العبد إنه أواب alkawarin da kai da rantsuwa kace in ka samu lafiya sai ka yi bugi matarka bulala ɗari wanda kace za ta karɓo maka magani kace baka taɓa yin ƙarar ciwo balle ka sa ta nemo maka magani lalle ka ce za ka yi mata bulala ɗari in ka samu sauki to za shi ka samu sauki amma ka daura tsintsiya guda ɗari ka buge ta sau ɗaya da shi yake nan ka buge ta da da da bulala ɗarin kenan rantsuwarka ta kai listan fadrib bihi kai bugu da shi wala ta rantsar da kai rantsuwarka inna wajen na sabiran ubangiji yace mun jarraba wannan bawa ta koyina ta wajen dukiya ta wajen iyalai ta wajen lafiyar jiki duka wajen na mun sami sabiran mai hakuri ne niman abu madalla da wannan bawa ayyuba inda shi wannan bawa ayyuba wabu mai komawa ne ga Allah kullum hankalinsa yana wajen ubangijinsa واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار a cikin wannan layi da muke ambata maka layin almuttaqina shugabannin masu tsoron Allah bazkurka ambaci ibadana bayinmu Ibrahim annabi Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba da Ishaqa ɗansa na biyu wa Yaquba da jikansa dan annabi Ishaq din wa Ishaqa wa Yaquba wayannan mutane ulil aidi masu ƙarfi ne cikin bauta warasayar masu basira ne cikin ilimin addini
إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار na aka gasnahun bi kharijat zikrar dar ubangiji yace inna mu ne aka gasnahun muka tsarkake su muka zaɓe su muka tsarkake su bi kharijat da zababben zikrar dar an bato tun daga duniya ko ina za ka ji an sa suna Ibrahim an sa suna Ishaq an sa suna Yaqub suna sunayen ba ta yankewa saboda su bayin Allah ne ma inda kun yan fadu ma inda Allah bayin duk wanda yake son ya zama na Allah ya bi hanyar su
وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وإنهم عندنا على من المستوى الخيار annabi ibrahim da ɗansa annabi ishaq da jikansa annabi jika ibrahim din annabi annabi yaqub baban yusuf kenan wa innahum indana su waɗannan manyan bayan allah indana a wurin mu inji allah da min al-mustafa na wallahi suna da cikin zababbun bayan mu an akhyar biyayyu
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار وكل إسماعيل واليسع وذا الكبل وكلهم من الخير an saba wani lokaci sai a mace annabi annabi Ibrahim tare da ɗansa annabi Ishaqa da Yaquba sai ya yi wa annabi Isma'il fasali daban aje masa ma'aji daban ma- ma- mazauni daban kamar anan kamar cikin suratu Maryam sai an ambaci Ibrahim a an ambaci Ishaqa shi ko shi wazkur fil kitabi Isma'il bayan an wuce wazkur fil kitabi Ibrahim wazkur fil kitabi Musa shi ba kawo masa nasa daban saboda matsayinsa na kakan annabi Muhammadu Allah sun yi ake kawo masa fadali ba kamar a cikin suratu lan'am ya hada su a hada su ba a da kamar nan da suratu maryam fasali ake ba annabi Isma'il saboda idan sa zama wansa kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam واذكر إسماعيل واليسع وذا الكبر وكل من لقيه واذكر كأمتي إسماعيل كاكان النبي محمد دين يا رسول الله كأمي سونا كاكان كإسماعيل واليسع da annabi ya sau wa zarkibli da zarkibli annabi ya sau da zarkibli zarkibli wanda shi ma annabi ne wani yana wa zarki wa kullum duk waɗannan da muka ambata yana da kayar yana da riza wa bayanmu هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب
هذا ذكر وإن المتقين لحسن مآب دام القرآن عند الإنسان والقرآن بالذكر Allah ya rantse da Alƙur'ani nan ma abocin daraja ma abocin girma da ɗaukaka da kuma wa'azi da gargadi da hukunce-hukunce. Haza wannan labarin da muka gaya maka tun daga wazkur abdana dawo da zalaini kawo nan wannan bayanmu da na ambata maka zikirin babban babban wa'azi ne maɗaukaka ne gare su ina ambatan su a ɗaukaka ne gare su daraja kuma ya zama wa'azi ga dukkan mai hankali shi ma sai ya bi layin su ba zai bi layin alfujjar din nan ba da layin mutane na za a bi kar a bi layin fujjar dama layi biyu ne aka ɗauko tun daga a wasu yare zikirin bayyana kawo nan haka ga layin fir'auna da sauran yan uwansa za aka ɗauko layi kuma na yardan Allah wasu abdina dawo da zalaibi har aka zo nan to duk abin da kake so ga layi na an bayyana mutane ne Allah yana faɗin darajojinsu yana girmama su in kana so ka bi layinsu in kuma ba ka so sai ka bi layin hujjar wato fajirai din su layinsu na wajen kushin Allah dama a markewa rigwanan layi kamar ba a bisa karin minan layi akwai hanyar yardan Allah suna hanyar waɗannan bayan Allah akwai hanyar fishin Allah su ne hanyar kafirai to ga layin nan yana nan duk wanda ka ɗauki halinsa za ka iske shi halin waɗannan bayan Allah ne sun yarda da Allah su yarda abin da Allah ya ce umarninsa a yi suna yi umarninsa na bari suna bari suna bin hanyarsa daidai shi yadda Allah yake yaban su yake kiran kowa ya zo ya bi irin hanyarsu kada bi hanyar fushin Allah hanyar fushin Allah kuma ita hanyar naki wannan hanyar na yarda yarda kenan wannan kuma hanyar naki a shi shugaban su bi iblis da aka ce su dole adam yake naki kai su jira wa adam yake yaki shi ne shugaban masu cewa munki sun yi annabawa sun ji hukuncin Allah sun ki ibadar Allah suna bauta dodanni wannan ko sun yarda da abin da duk Allah yake da annabawansa da abin da suka zo da shi duka sun yarda da shi layin su guda to in kana son ka zama daga cikin mutanen kirki ka bi layin su na yarda din kar ka bi layin na kiwon yarda ba layi biyu ne dama layin yardan Allah na yarda layin fushin Allah na ki a rena banyan bayan Allah a giya wanda suke bada to shine layi fishin Allah Allah ya kiyaye mu wa inna min dalalatin mustawil lakir wa kullu ma yil wa yatawazal kib wa kullu min lakir hadha zikrun wannan ya isa daraja ana ambatan su ana musu kirari kuma ya isa ya isa wa'azi kuma wannan alqur'ani dama qur'ani ne na tunatarwa na wa'azi ka rike wannan layi layin masu tsoron Allah kenan wa inna lil muttaqina lahu ma'ab ka samu su waɗannan layi na masu tsoron Allah din nan da yardan Allah da husna ma'ab banda kirari da ake ta musu a duniya suka zama abun koyi ne Allah yana ambaton su da kyawawan ambato da husna ma'ab a lahira kuma suna da makoma mai kyau su ne shugabannin manyan bayan Allah na lahira
جنات عدن مفتحة لهم الأبواب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب menene kyakkyawan makoma din kyakkyawan makoma shine za a ba su jannati annin aljannatai na dawwama jannati annin mufattahatul lahum abwab kuma an riga an bude musu kofofi kamun su an shirya an bude musu kofofi domin وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خرجتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ووثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خرجتها لم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينزلكم لقاءكم هذا قالوا ملك ولكن قد كلمه العذاب على الكبير لا يدركنا وان جنات ان aljannar da goma ga musu an bubbure musu koba ana jiran su matan aljanna su ne musu maraba malaiku suna gaishe su ramun salamun Allah yana gaishe su ramun salamun qawlan min rabbir rahim
متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب إذا شكا الجنة متكئين suna masu kishin gida akan shimfidun aljanna akan kujerun aljanna akan wato shimfidun aljanna suna kishin gida cikin shimfidun aljanna gadajen aljanna muttaqina biya yad'una biya bi fakihatin kathiratin wa sharab suna zaune suna kira duk abin da suke so sai su ambata su kira shi a kawo musu ko menene a fakihatin kathiratin abun marmari mai yawa wa sharabin da kuma abin sha mai daɗi mai kyakkyawan kallo mai zakin mai zakin dandano
وعندهم قاصرات الطرف أتراب
wannan gasira su tarbiyatra bayan cewa duk abin da suke so na marmari ana kawo musu abin ci abin sha ko wani irin abu ne wanda suke so duka don biya fake sun wani bayar da um sannan kuma wayancan gasira su tarbiyatra suna tare da wasu mata kyawawa masu kyawun idanu wanda suke ba sa kallon kowa sai fice su atraf masu shekaru iri ɗaya ko talatin da uku ko sha hudu shekarun su iri ɗaya kamannin su iri ɗaya
فما توعدون ليوم الحساب za ma tu a duniya mai hisab kun ji dai abin da aka yi muku alkawari masu tsoron Allah masu tsoron Allah kun ji abin da aka yi musu abin da aka yi muku alkawari za a riskar da ku su annabi Ibrahim da ƴaƴansa annabawa da ƴan uwansa annabawa za za ku riske ku zo ku shiga cikin aljanna kuna jin daɗi da abin da kuke so kuna tare da shi ga mata ga abin jin daɗi wanda bai da ika- iyaka a cikin aljanna kuma akwai abin da ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba bai taɓa jin so ba kan a cikin zuciyar wani ɗan adam ba wannan shine abin da aka shirya wa masu tsoron Allah
إن هذا لرزقنا ما له من نفاد inna hadha la rizquna ma lahu min nafad Allah yana ba da labari ta inna hadha wannan abin da kai na aljanna la wallahi rizquna arzikin mu ne da muke ba ma tsoron Allah tilka aljannatu allati nuridu min ibadina man kana taqiya aljanna da muka yi alkawari za mu shigar da dukkan mai tsoron Allah haka take inna hadha wannan la rizquna wallahi arzikin mu kenan da muke ba ma tsoron mu malamu min nafadin ba shi da karewa ba shi da lokacin karewa kullum daɗi karuwa yake yi هذا وإن للطاغين لشر مآب kaza wa inna littaqina la sharra ma'ab ina ce kaji wannan bayani na masu tsoron Allah da abin da za su samu in ka ji wannan bayani to bari ka ji na waɗanda ba sa tsoron Allah kuma wanda ba sa tsoron Allah wa inna littaqina la sharra ma'ab kamar yadda aka ce masu tsoron Allah suna da husna ma'ab kyakkyawan makoma aka ambaci kyakkyawan makoma shine aljanna da abin da yake tattare da aljanna shine husna ma'ab din wa inna nan kuma wa inna lidaniya da sharra bawi mutane wanda suke sun yi shishigi sun kafirce sun yi annabawa sun ki maganar annabawa suna suna cutar da annabawa suna rena su su kuma da sharra ma'abin wallahi za su zama da mummunan makoma mummunan makoma za a bari mummunan makoma جهنم يصلونها فبئس المهاد
wanda lidaniya da sharra ma'ab jahannama yaslaunaha wa bi'sal mihad makoma mummuna din shine jahannama domin can da aka ce inna lil muttaqin lahu ma'am haka jannati amne kikkiawan makoma na mas- manzoron Allah jannati amne mummunan makoma na kafirai da fajirai da fasikai su kuma sharra ma'am mummunan makoma shine jahannama wutar jahannama Allah ya kiyaye mu yaslawna za su kone a cikin ta wa bizal mihalu amma duk mutumin da ya zai koma jahannama a yi mashi shimfiɗa don min jahannama mihalun wa min kogin gawaki a yi masa shimfiɗa cikin jahannama wuta za a shimfiɗa masa katifun wuta a zuba masa barguna na wuta a cikin jahannama wa uzbillah جهنم يلدون عبيد المهاد هذا فليذوقوا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج فسوى للتغيير شر مآب جهنم يلدون عبيد المهاد هذا فليذوقوا حميم وغساق wannan kenan فليذوقوا جزءا دني wannan azaba فليذوقوا حميم وغساق wato tafashashen ruwa za a ba su a uzu billahi tafashashen ruwa wanda ke matuƙa a cikin tabaza lahu min jahannam yaran hoki gawai tafashashen ruwa za a ba su za a ba su hamimun wa qasabun da kuma sirkani gini jikunan kaburai da suke zuba su yi mamai da shine sharabun abin shan su a'udhu billahi وآخر من شغل أزواج باوي أزابر إيا كانت كينا تبجي الشروع بتركانيك جهنم أجيني با akwai wasu abubuwa ma na azaba ba a faɗe su ba su ma tare da waɗannan ɗin haza wa inna lisani ya sharrama jahannama ya launa bi zulmihar azaba ya zuwa min munagasa wa akharu akwai wata azaba ba min shaklihi mai kama da wannan azwaji iri iri daban-daban na azaba iri iri za a hada su da macizai da kunamu wato kunan wutan ba zai hana jin zafin macizan ba ba zai hana kunamun ba a أعوذ بالله هذا وإن هذا قول مقنعين معهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار
هذا فوز مكتر معكم لا مرحبا بهم إنهم سهل النيل idan masu ga jama'an farko in sun fara shiga a cikin wuta ta sake korowa waɗansu jama'a jama'a kuma sai su shigo jama'a cikin sun shigo na farkon sai ce ba maraba da ku ba ba maraba da ku ba ba mu ji daɗin zuwan ku ba kun mana sanadin shiga wuta ba maraba da ku ba faujin muktahim su ma za su kuza cikin wutan tare da ku la marhaban bin babu maraba da su innahum su ma zarun neri masu konewa ne cikin wutar
قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار
قالوا لا مرحبا بكم انهم سالون قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتم لنا فبئس القرار idan jama'an farko sun shiga sai jama'a na biyu in sun zo je su ku ba maraba da ku mun ji dadin ku ba ba mun ji dadin zuwan ku an kun kaddamtu mu hudana ku ne kuka ku ne kuka gabatar mana da wannan kafirci ku kuka koya mana wannan kafirci ku kuka dora mu a kai gashi yadda ya zo ya same mu da mu da ku kuma ah, ba maraba da ku ba Allah ya ƙara muku azaba kan azabar ku domin ku ne kuka koya mana wannan kafirci har ya kawo mu a wannan wuri wannan tun da mana wannan ku an tun kaddamtu mu hurana ku gabatar mana da wannan kafirci ku koya mana shi fa bi da qararu gashi da mu da ku duka matabbatar mu ya zama cikin jahannama a'udhu billahi mummuna makoma ya tabbata
قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار قل ربنا ما قدرنا هذا فزيدوا عذابا ضيفا في النار yan mutane sai su ce wa Allah wa'annan mutane su suka koya mana kafirci su suka dora mana dora mu kan kafirci ko mun yi mun yi za mu fita sai su hana mu dare da rana suna bi mu makarun laili wanda ya yi samuruna an nasura billahi wa ilu an dalan Allah ka ƙara musu azaba Allah ka ƙara musu azaba a zai zai zai zai ubangiji ya za a ƙara musu azaba saboda sun kawurtar da ku oi to kuma za a ƙara musu azaba saboda kun kawurtar da na bayan ku azaban zai zan finniyar وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار
kunna na'udduhum min al-ashrin kafirai sun suka cewa kafiran makka kenan suna jama'ar larare rijalan kunna na'udduhum min al-ashrin ga mun shigo wuta amma ba mu ga mutanen da muke kirga su a jarare matalauta su ammaru su suhaibu su bilalu da muke musu dariya muna musu izgili gashi mun shigo wuta amma ba mu ga su a cikin wuta ba mara lana rijalan mutane kunna da hudu muna kirga muna da shirin daga cikin mutane ba na kirki ba a lokacin ina za su gansu su su riga sun shiga aljanna ko kuma kuda hudu ina za ku gansu abu jari ke nan ke faɗi na gare shi da yan uwansa wai na ba su ga su amma ku ya sayin ba ba su ga su haihu ba ba su ga bilalu ba ki alhamdulillah ki dan ya musulunta ikrama ibnu abi jahl da jansa ta musulunta da kuma uwarsa ma shi kan ta musulunta uwar Abu Jahal din ta ta zama musulma akwai yan uwar da musulmi shi dan banu mazlumin ne shi kawu ne da sayyidina Umaru har da matujar gidansu ce
أفتولهم سخريا وجعلهم لبصار اتخذناهم سخريا زاغت عنهم الابصار اتخذناهم سخريا a duniya mun raina su muna izgili da su muna ce musu ga waɗanda suke jawai sun bi annabin Allah muna musu izgili ga yanzu mun zo wuta mu gansu ba a tukuryan an gaban an mu da saru ko kuma inda muke dubawa ba inda suke bane idan mu ya kauce daga gari ganin su
إن ذلك لحق تخاصم أهل النار inna zalika la haqqun wannan magana gaskiya ne inna zalika la haqqun takasu malina ya rasulullah maganar da muke faɗa maka duk gaskiya ne la haqqun takasu jayayya na arun nari mutanen wuta lokacin da mabiya za su ce Allah ka ƙara waɗannan wuta su suka wadda mu su ce ah kuna kuna hauka ne lokacin da muke ce muku ku kafirce din ai ku ne ku kafirce daga kansu ne ta jayayya din ne da kasu mu'arin ne jayayen yan wuta ga lahakun gaskiya ne قل إنما أنا منذر وما من إله إلا وما من إله إلا الله الواحد القهار قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار ga yawa duniya kai manzo ne Allah ne ya aiko ka don ka yi gargadi wa mutanen da suka yi bin maganarka kai albishir wa mutanen da suka bi maganarka kul inna ma ana munzir wa ma min ilahin na gaya muku ba wani ba wani Allah banda shi Allah nan ba wani abun bauta banda shi Allah din nan mai zama mai kasa mai kowa mai kowa banda shi ba wani abun bautawa ina gaya muku wannan ina muku gargadi da wannan wa ma min ilahin illallah sai Allah arwahi guda daya har murin jayi
رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار الله إذن الواحد القهار شين رب السماوات والأرض وما بينهما شين أبني زمي لقستين أبن لكي زكاني سما لقسا العزيز مبواي mai halakar da ɗaya layin na bishidin mai halakar da su layin bishidin al-ghaffaru mai yin gafara wa layi yarda din al-azizu ya halakar da kafin layin su abu jari su fir'auna da sauransu al-ghaffaru mai yin gafara wa mutanen abubakar da mutanensu da mutanen annabi ibrahim da sauran annabawa musulman sani shine al-azizu mai halakar da gafarar al-faru mai gafara wa mutanen yake masu tsoron Allah قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون قل يا والدنيا يا رسول الله القرآن نم نبأ عظيم babban labari ne yake dauke da shi labarin mutan da da mutanen farko da mutanen tsakiya da kowanne shiyar Qur'ani na bon aure antum anhu muridun amma tare da haka kamar ba wai ku ake gayawa kun kau da kai ba ku zo ku ji wannan alkur'ani amma ko babban labari ne wanda zai nuna muku hanyar da za ku bi ku tsira hanyar masu tsoron Allah kenan wanda zai gaya musu hanyar da za ku bi in kun bi da za ku halaka kar ku bi ta shine hanyar dage na din nan ما كان لي من علم بالملئ على إذ يحتمون فكان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي ما كان لي من علم بالملئ الأعلى bani da masaniya a cikin labarin mala'iku na sama abin da suke ciki duk abin da nake faɗa sai an mini wahayi na gaya muku min ilmin bil maliz yaktasimuna lokacin da suke jayayya إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين in yuhe ile illa annama ana nazirun mubin in yuhe ile sai dai ana mini wahayi inda ma ana ni dai zan maimaita muku nazirun mai gargadi ne mubinun mai yin bayani shi ne wai tsara kuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وانا مسبب بملككم كنسرا قال اني اعلم ما لا تعلمون وانما ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انبأ باسماء قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تكتمون كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وأن أبوه تسكي فاروها ثم دكا وهي أكل إن جاءهم وإن شمبني a wahayi nake gaya muku abin da ya faru a sama abin da aka faɗa wa mala'iku da abubuwan da mala'iku suka amsa da yadda lamarin ya kai ga har aka aka ce to duwa zuwa yi sujjira wa adam aka yi sujjira din dukkan mala'iku suka yi sujjira suka yarda iblis ya ce shi bai yarda ba ba yi wa adam sujjira ba ya ya bi adam duk dai labarin saman da ya faru kenan a ta wajen wahayi ya gaya mini insha Allah إذ قال ربك للملائكة
ta ya faɗa inni khaliqun basharan ni zan halitti wani mutum wani mutum min tinin daga tabo cewa an an halitti adam da tabo wani wuri da ƙasa wani wuri eh, bin ma'in mahini wani wani wuri min- min sartali min haba'in masnuni duk wannan abubuwa ne kowanne da lokacinsa akwai lokacin da ruwan shi kadai ne domin mayin kenan in ba mayin muhim din ba ne akwai lokaci kasar ita kadai ce min turabi kenan akwai lokacin da aka kwawa kasar da ruwan sai ya zama tabo min dinin kenan min dinin lazimi akwai lokacin da aka gina tabon ya bushe ya zo min sartari min hamayin masurin kenan Am- a lokaci daban-daban ne yadda ake faɗan kowane lokaci da yadda yake inni khaliqun basharan min tin ni na halici mutum da tabo فإذا قضيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين idza zawaitu wa nafakhtu bihi min ruhi faqawu lahu sajid in na gama halittar sa in na gama halittar mutumin to zan ce zan gaya muku kun san kaza da kaza in kun ce ba ku sani ba idan shi ya ce ya sani ya yi bayani to zan ce ku bari ku gaishe shi ya zama malami in kun bari kun gaishe shi iblis zai ki Eh, lokacin ne za ku ji yadda zan yi da iblis din inni khariqun basaran min tin fa idza sawaituhu in na gama shi na daidaita shi wani wasu min ruhi na hura masa rai fa ga'uda usajidina ku fadi ku yi masa sujjada na gaisuwa فسجد الملائكة كلهم أجمعون
fa sayyidal mala'ikatu kulluhum ajma'un nan da nan fa sayyidal mala'ikatu sai mala'iku suka yi sujjada suka bi umurni kullum dukkan su ba wanda ya bandare ajma'una gaba daya إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين sai dai iblis ya yi girman kai ya ki sujjada ya kibin umarnin Allah wa kana sai ya zama kebirina kuma shine daga cikin kafirai wanda kuma shine na farkon su
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من الآلين sai ubangiji ya faɗa wa iblis ya iblisu ma manaka bai ya hana maka an tasjud ka yi sujjada lima khalaqtu bi yadayya wa mutumin da na halicce shi da iko na annabi adam kenan astagbarta wato kai girman kai kenan an kunta min ali ko ka dauka daukan kanka ka bibi da kanka ka dauka kanka akan cewa ana kai ruminu din da kace ka bibi قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Iblis dai ya ci gaba da jayayya da Ubangijinsa, ya ce ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni na fi Adam na fi kuma karfin masujada abin da yasa nake na fi shi khalaqtani min narin ni ka halicce ni da wuta wuta kuma haske ne ka halicce Adam kuma da tabo tabo kuma duhu ne an san dai ba hada haske da duhu saboda haka na fi shi to nan malamai sun ce ai matuƙa akwai nafsi ba a yin ijtihadi shi iblis ya yi ijtihadi ne wai a ganin sa wuta haske ne tabo duhu ne saboda an yi da haske to ya yi wanda aka yi da duhu kenan to tun da Allah ne ya ba da umarni ai nafsi ne tun da Allah ya ba da umarni a da nafsi ga nafsi a ce za a yi kiyasi kuma iblis ya yi ƙarya da ya ce halittarsa da wuta ya fi halitta adam da ƙasa ya yi wuta da tabo su ne muke tare da su a nan duniya amma ba abin da za a jefa a cikin wuta sai ta halaka shi duk abin da aka jefa a wuta sai ta halaka shi amma abin da aka jefa a tabo in ka jefa kwaya ɗaya sai ta fitar da kwaya ɗari bakwai kwaya ɗaya kawai in ka jefa a cikin tabo sai da ta zama ɗari bakwai har ma tafi ɗari bakwai ɗin kuma ba abin da yake shiga cikin wuta ya rayu ko ya shiga ciki ya halaka amma ƙasa Allah ya yi mata albarka a cikin da ake samun masallatayya har ana samu ɗakin Allah ka ana samu masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana samun kudus a bayan ƙasa ne aka samu annaba suke zama suke ibada sahabbai suke ibada waliyai suke ibada manyan bayan Allah bayan ƙasar ne suke ibada ba wanda zai iya shiga wuta yin ibada a can saboda haka ƙasa kan ta wuta ita wuta dama an yi ta ne don halakarwa don maganin jabberai amma ba yi da don ta amfanar da mutane ba in ka ga ta amfani mutane an kwace ne a hannunta ita take dafa mana abinci haka ne ita take soya mana abinci haka ne amma ita lokacin da take karba ai tana karba ne don ta halakar sai mun zauna kusa da wurin in mun ga ya kai daidai da yadda muke sai mu raba abincin da wutar in ba haka ba an in mun bar su tare sai su halakar da shi abin soyawan ko abin dabawan ko abin gazawan in dai ba ka nan to halakarwa za ta yi dama abin da ta saba kenan ita maganin ma yabbirai ne wanda Allah yake fushi da su saboda haka iblis ya yi kiyasi kiyasin sa ƙarya ne ya yi kiyasi gare na shi hakika kasa kam ta bi wuta
قال فاخرج منها فإنك رجيم فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ina mai shiga musulunci ina mai shiga musulunci din to suna jin hausa tambayi su ta jin hausa to yi haka da hannun ku ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu ashhadu anna isa anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da kika faɗa cikin wannan larabci kika ce kin tabbata tun daga zuciyar ki har bakin kin tabbata Allah ɗaya ne shi ne mai sama shi ne mai ƙasa shi ne mai komai shi ne mai kowa shi kare ne ubangijinmu da muke bauta masa kika ce kuma kin tabbata annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addinin da muke yi na Islam ko kin ce kin tabbata annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kafin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai shi ya zo da wani abun mamaki ne ya zo yana da uwa ba shi da uba kuma Allah ya saba yin haka ai yayi Annabi Adam ba shi da uwar ba shi da uba kuma yayi Hawwa'u ba shi da uwa saboda yayi Annabi Isa yana da uwa ba shi da uba ai mamakin wadancan yayi mamakin na Annabi Isa din ai ko wanda suke da uwar da uban ba ba uban da yake shiga cikin matarsa ya kera jinjiri ko jinjira ba Allah ne yake kerawa kiga abin da aka saba yi kawai shi ya saba yi amma keran jinjiri ko jinjira Allah ne yake yi kamar yadda Allah ke kera jinjiri ko jinjira cikin uwar kowa haka ya kera annabi Isa cikin mahaifiyarsa Allah ba shi da dana mai rai da wani mai in tabbata abin da yake faɗa kin yarda to kita alhamdulillah kin za musulma ce alhamdulillah yanzu kin zo musulma za ki yi wanka idan kin yi wanka za a koya miki sallah muna da sallah biyar kullum yanzu ba za ki sha ruwa ba sai rana ta bari sai ki niyya za mu karasa wannan watan azumi muna azumi tare da ke kuma irin wannan wanka da za ki yi yau in kina da miji in kin kwanta da shi sai kin yi irin wannan wanka kamun ki yi sallah haka kuma in jinin haila ya zo miki ba za ki yi sallah cikin lokacin ba ba za ki azumin lokacin ba lokacin azumi ne sai jinin ya yanke ki wanka irin wanda za ki yau din nan menene sunan ki na da da da dole ne sunan ki to yanzu wani suna ke zo na musulmi da Khadija Allah ya baki dukiya ki zakka Allah ya baki lafiya ki yi haji Allah ya baki hanya ki yi haji ba a can ba a cin naman alade ya musulunci ba za ki ci naman alade ba kenan a yanzu a duba an kawo zani ta zuwa bata in bai zo ba kuma a tafi gida a karwa قال فاخرج منها فإنك رجيم وإنا عليك لعنتي إلى يوم الدين قال في الله يقول إبليس لقياتي أنا خير منه نبي خلقتني من نير وخلقت من دين قال فاخرج منها فلا فدرك إن سمينا فدرك إن الجنة وإنك تندق يوم غير رجيم أبو جيبي واني أبو جيبي واني تندق يوم نجيبا دكي wa inna alayka lanati ila yawm al-din kuma na la'ance ka daga yanzu har zuwa tashin kiyama ya zama shi ne jagoran wanda suke bin hanyar fushin Allah inda ni dami na inda shi ne jagoran su idan mutum ya bi hanyar Iblis ga inda Iblis zai kai shi in ya bi hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma zai kai shi har cikin aljanna saboda haka ga hanya guda biyu nan hanyar yardan Allah hanyar manyan bayin Allah an maka bayanin su da hanyar mutane fushin Allah an maka bayanin manyan kafiran su da wanda suka biyo bayan su.
قال رب فأعوذني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم رب فأنزلني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب sai ke dan yace ya ubangiji na أذكرني كذا كذا كذا كتبتني كرك متبتني إلى يوم يبعثون هزوا رانا لذا تاد متاني wannan wato duk kafircin da yayi da duk wadar da mutane da yake nan da ya kai ranar tashin kiyama ai kaga ya huta kenan ba hisabi hisabi lokacin sa ya wuce Allah ce na ji amma ban karba duka ba zan kai jinkirtar daga har dukkan mutane su mutu su ƙare mutuwa sannan kashe ka amma ba zan kai ka har ranar tashin kiyaman da ka wada ba kan rabbi ba an zirni ila wai ba su jama'a a yi ta addu'a sun ji shaidan ma ya yi addu'a Allah ya karbi rabi kowa ma ya ta addu'a ya ta addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a kana kana da fa'ida da yawa idan ka riga ka yi ta doka samu abin da ka nema din ko a baka shi kuru kuru ka san ana da abin da ka nema din ko kuma a'a abin da ka nema din ba zai amfane ka ba sai a baka wani wanda zai amfane ka ajiye maka shi a lahira baka isa kuma a gaya maka ba ko kuma a dama ka yi fada da Allah Allah ya dube ka ya ce wannan sai na kona ka ana cikin wannan hali sai ka dawo wajen Allah wai kana roƙon kayan sai ce kaga wawa ba mun yi fada da kai ba za ka dawo ba zan baka ba amma kuma na gabarta maka wancan fadan babu yanzu na zai kaga duk yadda aka yi dai in ana addu'a ne bukata ta biya in ka gani shi ke nan dama abin da ka nema ke in ba gani ba an musanya maka wani abin da ya fi wannan ko kuma an yare maka babban laifin da zai cuce ka ai ta addu'a kun gani yawan shaidan ma ya roƙi Allah Allah ya yarda amma bai karba duka ba rabbi ba an zirni ila rabbi ba zauna Allah ka dakatar da ni har zuwa ranar tashi kiyama kana ba inna ka min al-munzirin je ka na dakatar da kai kana cikin wanda za a dakata musu amma ila yau lokacin ma'alum har zuwa lokacin da tsarewar mutane sun mutu lokacin da ni na san shi قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين
قال وبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين kana sai sai shi dai ya rantse da Allah ubangijinsa fa bi izzati kana rantse da girman ka ya Allah ubangiji da uku biyan da mu ai mai wallahi tunda ka zabi Adam fa kore ni ni go ya yan Adam duk sai na badda su na mai da su mabiyana dukkan su gaba da sai dai manyan bayin ka wanda ba da iko a kansu da uku biyan da mu ai mai illa ibadaka sai dai bayan ga minhum daga cikin yayin Adam almukulasina wanda ka tsarkake su wanda ba ni da iko a kansu inna ibadi ne sadaka da yin ba illa min tabaka min rawi bayina na gargari baka da hannu baka da hannu a kansu dama Allah ya ce mutumin da ya tsaya wajen Allah ya dan bai da hannu a kansa saboda haka tsaya kwarai da gaske a kori shaidan maganin shaidan addu'a kai ta istighfari kai ta istighfari da kai istighfarin nan to ka rabu da zunubanka ka rabu da shaitan kai nesa kai ta salami annabi kai salami annabi ka je kudu da annabi shaitan ba zai zo wurin ka ba sannan kai ta wadin la ilaha illallah don ka rayu cikin la ilaha illallah ka buki da la ilaha illallah babban maganin shaitan kenan to idza ibadaka min mukhlasin sai dai bayin ga wanda ka tsarkake su nan kan bani da hannu akan su kowa da ma kenan wai wai na tsoron kare ya karya ya ci ajma'i na gaba daya a matsayi amma banda manyan bayin ga wanda ka tsarka girni ba ni da hannu a kan su kan.
قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين قال فالحق والحق أقول لابد أن جعلنا منك وممن تبعك منهم وجهين قال سوى من والحق والحق أقول gaskiya duk abin da nake faɗa kuma gaskiya ne in dai kace zaka fadda bayi bayi waɗanda suke ba wanda na tsarkake din ba daga cikin ƴaƴan adam to da kai da su zuriyarka da zuriyar adam din wanda suka bi ka zai suka jahannama da ku ونقى ولا قابول لأملا أن والله زنتك جهنم وتجانا منك لكي شيطان لذريك كافرين لأولا أنا جانا منك وممن تبيك منهم وتدو ودن تبيك لكي جاهن آدم بك أجمعين كفارين كافرين وفاجرين
قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلمين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين كغيا والدنيا يا رسول الله Allah ya aiko ka ka yi gargaɗi ka yi bishara wato ka raba mutane da wuta ka hana su shiga wutar ka hana mutane da aljanna ka nuna mu hanyar shiga aljanna din wannan ayyuka guda biyu hakika duk wanda ya yi wa mutum abubuwan da suka hana ya shiga wahala ko ya yi wa mutum abubuwan da suka shigar da shi jin daɗi ya isa ya ba shi lada idan an ɗaure mutum wanda ya zo ya yi belinka ya ce ba beli ba ina za soke takardun gaba ɗaya aka soke hakika in kana da abin baki ya kamata ka ba shi lada wanda duk ya yi maka hanya ka shiga wani abu har ka zama ko minista ko wani abu shi da ya maka hanya ya shigar da kai gwamnati hakika ya isa ka ba shi lada to wannan abubuwa duka annabi ya zo ya sami a bakin wuta kamar za mu fada sai ya janye mu gaba daya ya kai mu ba kowar aljanna ba har cikin aljanna to wannan abubuwa guda biyu da ai ya isa ya ba shi lada amma shi yace yana isar da aikin Allah ne ba yana so a ba shi lada ba ne a kun ma zarbu aljanna sai da illal mawaddata fil qurba sai da in kuna so ku yi mini abin da zan ji dadi to ku so zurriyata ya za ku ke zan shehu tijjani ku ji da ya kurbadir karibai jigogin masu Allah musamman manyan waliyan nan duk muna son su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace zan bar ku hanya madaidaiciya madaidaiciya ba za ku bata ba matukan kuna rike da alqur'ani kuna rike da zuriyata to kuna rike da alqur'ani kuna rike da ɗariƙun waliyai zuriyar manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam kuma ana da takallifi na abin da nake waɗannan ba wai wani abu ne wanda nake faɗansa ta ta waje na ne ta faɗa da kyar ba Allah ne yake faɗa mini faɗa muku ba ba ta kalimi nake kallawa kai na yin magana bane magana ne daga Allah wa inna la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala ka fikri li takuna min al munzirin ba ni nake kallawa kai na faɗi wa'annan maganganu bane Allah ne yake saukar da su yake jibril yake kawowa
إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن بعد nabahu ba da ولتعلمن نبعه بعد حين shi إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين دعوة مونغا يا مفتن فرقم ونا سورة سارة والقرآن للذكر ونا القرآن يجيغا درجة لي وإنه لذكر لك ولقومك درجة لي ووعدي لي وهكنتي لي kowane alheri yana cikin wannan alkur'ani shi wannan alkur'ani wa'azi ne tunatarwa da kirwa illa zikirun lil alamin wato ana tunatar da dukkan alam gaba daya manzo Allah Allah ya aiko shi ya zuwa ga cikin tare kai gaba daya wa kana kunna nabahu balahi idan a wanda abun da ke faɗa muku din nan idan ba ku gani ba to wata ran za ku gani bayan lokaci abin da aka faɗa a Qur'ani in ba ka ganshi ba to in ka mutu za ka gani na wajen alheri ga wanda za ka fi ka tsira ga na wajen sharri ga wanda in ka bi za ka halaka to in ba ka gani tun daga duniya ba in ka mutu za ka gani Allah ya sa dai mu bi hanyar alheri ne alhamdulillah alhamdulillah Allah ya mana gaba to wai yaya Eh. wato wato tana neman zai ya sake ta kuma har tare da yin bakar magana ko wannan ai ya rage gare shi in zai iya sake ta ya zauna lafiya ya sake ta in ku ya sake ta ba zai zauna lafiya ba kyare ta ba ta lura ta ba to
Dika suke sallah a gida, gida mutum ne da iyalinsa to suka saurari lasika na masallaci to sai su bi sallah.
eh to sai cikin watan azumin nan suka tashi suka ji kiran farko sai su yi abin da za su yi a salati eh to da suka tashi ran nan a sai an dauke wuta eh sai suka ji ana kira sun zama kiran farko ne eh to sai shi da iyalin suka sadu eh to suna cikin saduwa sai suka ji an fara tada kikama sai suka yi subhanallah suka tashi kan juna Eh.
sai ita matan ta ce to ita- ita goshi ta sha ruwa Eh.
ita da ruwa ta sha Eh.
shi mijin bai sha ruwa ba Eh.
ina ga tambayan azumin su a wannan ranar a ai malamai sun ce idan miji ya kwanta da matarsa na'am
an yi kiran sallah za a yi asarar can a shi asarar za a yi ta bai tashi to in ya tashi ai zari zakarin ma jima'i ne ya yi jima'i kenan bayan asarar in ya tashi ya barta suka ce ai zari zakarin ma ai shi ma jima'i ne ya yi jima'i kenan bayan asarar wanda ya jima'i kuwa lokacin da ah, ya yi jima'i da rana to inda gangan ne kan fara zai yi in kuma da kuskure ne guda ne zai biya yanzu zai masa hukunci inda kuskure ne zai a bari ya biya guda daya in kuma akwai ganganci a ciki to kafara zai yi haka kuma mutumin da ya sha ruwa yana tsammanin rana ta fadi ba amma ba ta fadi ba bayan ya sha ruwa sai rana ta kullo to shi ma zai biya daya
alhamdulillah haka makallahu sai masu neman ajiyoyi to za ta tsara ajiyoyin sai a yi gaba da haka makallahu to za a yi addu'o'i masu karɓar da rika za a gaya musu sarki za za- za a karɓa kuma karanta mai tarihi ya aiko mana da zakka dubu ɗari biyu Allah ya saka na da ita, Allah ya ba da lada mai karɓar da rika rika tijjani an shiga ba a fita ba a haɗawa da wata ɗarika ba a ziyara wasu wani ya zai wani cikin tijjaniya amma dukkan wani an muna son su muna girmama su kuma zai za a yi sallah cikin jama'a wajen maza kenan za a girma iyaye wajen maza kenan mata su suna girma mazajensu ne za a kula da jam'i wazifa jam'i zikirin jima wajen maza kenan mata duk da suke nan za su yi ibada su to daga wannan sharuɗa in an shiga ba a fita ba a haɗa da wasu dariƙa ba a ziyarar wasu waliyai a kula da sallah a kula da da lazimi da wazifa da zikirin juma'a ko ba a canta ba duk wanda ya karbi wannan to na ba shi da riga shautin jari ya je tambayi mukaddamai su tsara masa bayani kuma su yi hannunsa har ya iya yadda ake yi Allah ya mana gafara Allah ya samu Allah ya iyayen mu iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu mu Allah ya sa ka wace mana mu da alheri Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya yi bala'i a Najeriya Allah ya yi dukkan damuwa a Najeriya Allah ya kawo alheri da yarwa da zaman lafiya a Najeriya albarka ne sallallahu alaihi wasallam karbi addu'a mu da addu'a wadanda suka nemi addu'a mu musu Allah karbi addu'a mu da tare da su Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi wa jama'a musulmi duk inda suke bala'o'i البشر صلى الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله السلام عليكم
فإني فقير ضارع عند بابك أزين وأرجو الفيض والفضل والجدى وما أن منكم راضيا بسواكم فقل لي يا محمود قل لي منتقى وهب لي مقاما فالتقى فرجونه أكبر أقطاد الفهول من الورى بلا سبب مني مؤفى ومصطفى مبارك نصل المعتدين زويجنا مصونا عن الأعداء شاحت وجوههم ومهمود أفعال كريما على العطاء بجاه رسول الله أحمد الناصري وفاتح إغلاق الولاد من اهتدى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا على كل مقتلى عليه صلاة الله ثم سلامه وأبقى قديما للأمين ومقتدى عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والسادة الكرام ذوي الأولى